الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yammacin ranar litinin 16 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da biyar da watan shida shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga da adab daga littafin lamiyatul ajami ta mu'ayyuddin at-tabara'i da ya rubuta domin a wato tabbatar da wasu fannoni na adabi da kuma fitowa da ƙwarewa ta luga to wannan darasi shine darasi na takwas mun tsaya a baiti na ashirin da takwas za mu tashi a baiti na ashirin da tara a a wannan darasi namu na takwas to tabara'i yake cewa wala ukhillu bi gizlanin ugaziluha walau da hatni usudul gili bil giyali حب السلامة يثني عظم صاحبه عن المعالي ويجري المرء بالكسل فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي ودع جمار الأولى للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل الطغرائي أبيتوشن دا سكا غباتا ya yi mana sharhi da bayani kan cewa wannan ƙabila da ya shirya kai mata ziyara wato da ya siffanta 'yan matan wannan garin ko wannan ƙabila ɗin wato ya siffanta su da sifofi daban-daban daga cikin waɗannan sifofi akwai bayanin cewa su mutane ne waɗanda wato mutumin da Allah ya jarabe shi da son su to son nasu yana yi mai tasiri ga jikinsa ta yadda zai ainihin rasa duk wani tunani nashi ko wani hayyaci nashi ya waye gari baya tunanin komai in ba su ba to har yake bayani kan cewa baya damuwa da duk wani kalubale da zai fuskanta ta ɓangaren su muddin da shi zai samu abin da yake so shi ne ya samu ya isa wurin ya ga masoyan nasa ya samu abin da yake so shi kenan to duk wani abu da zai fuskanta na ƙalubale daga gare su ko na wahalhalu ya ce bai damu ba to sai ya ci gaba da cewa wala uhillu wala uhillu bi gizlanin ugaziluha ya ce wala uhillu ba na wofinta ma'ana ba na barin bigizlanin da haɗuwa da waɗannan 'yan matan ugaziluha ina tattaunawa da su mana ba zan gushe idan na samu haɗuwa da wa'annan 'yan matan wannan ƙabila ba to ba zan gushe ina fira da su ba saboda wannan firar tasu a abin soce a wurina kuma tana ɗebe min kewa sai ce walau ko da ko usudul gili zakuna na jeji da hatini sun tunkare ni bilgiyali da musibu ya ce to ba zan gushe ba ina wannan firar da su mana in ya samu isa wurin har ya samu haɗuwa ta shiga tsakanin shi da su waɗannan matan ya ce to ba zai gushi dai gaskiya ba zai gushe yana fira da su ba saboda wannan firar a bace wadda takan ɗebe mai kewa ya ce ku ko da akan ƙaddarawa wai zakoki za su tunkare shi da wata irin babban musibu ko wasu irin manya-manyan musibu ya ce to ba zai daina ba ba zai daina ba to lafazin uhillu mudari'i ne na akhalla akan ce akhalla bihi ikhilalan ma'ana tarakahu lokacin da ya bar abu to akan ce akhalla bihi ya bar wannan abu ikhilalan bari shine masdarinsa ma'ana wala uhillu ba zan bari ba bi gizlani gizlan shi kuma jam'i ne na gazal gazal ita ce barewa barewa to yanzu za a yi jam'i sai a ce algizlan ɗaya ne daga cikin jumu'u nata to amma kuma ba wai barewar yake nufi ta haƙiƙa ba a matan yake nufi dama al'adar larabawa ce sukan kamanta mace kyakkyawa da ainihin barewa to saboda haka isti'arar kalmar yayyo amma ba ma'anata ta haƙiƙa yake nufi ba wannan shi ake kira da isti'ara eh shi ne ka ɗauko kalma ka ba ta ma'ana amma ba ma'anata ta asali ba saboda wata ƙarina tare da yana yiwa a ba ta ma'anar ta asali amma kuma ƙarina ita za ta nuna cewa ba ga ma'anar da ake nufi ce wadda ya yi ogaziluha to wannan karina ce da ta nuna mana cewa ashe mata ake nufi yau saboda su ake fira da su su ake gazali da su ba bareyin ne na dabbobi ba ko to daga almugazala ne almugazala shine fira da mace ta nishadi da soyayya haka to da ya ce walau da hatni da hat shi kuma akan ce da hahu ai asabahu biddahiya ya same shi da babban musiba wal usudu shi kuma jam'i ne na asadin jam'u asadin eh ɗaya ne daga cikin jumu'u na zakoki eh yawa akan ce al usudu akan ce al usdu mm. duk jam'i ne na shi asadu. To, walgilu da ya ce usudul gilu ko? Shi kuma ma'anarsa shi ne wato wurin da zaki yake bacci ko yake kwanciya shi ne maskanul asadi, e, gidan zaki, shi ake kira da algilu na farko kenan. Shi kuma belgiyali tare da waya un fataha bilgiyali shi kuma jam'i ne na algilatu gila shi kuma musiba addahiyatul uzma babban musiba ita ake kira da algila shi yasa can a fiqihu akan ce akwai qatul gilatin to asalin gila shine babban musiba to wai ma'ana shi dai ba zai gushe yana tattaunawa da waɗannan masoyan nashi 'yan mata ba ko da ko a ce zakokin jeji sun tunkare shi da manya-manyan musibu to wannan ba zai hana shi ya ci gaba da firarsa ba saboda ya tabbatar da cewa yana ɗebe kewa kuma yana jin daɗin wannan firar da 'yan matan nasa tuwa ɗin nan da ya ce wala ukhillu ta aɗafi ce laɗin nan kuma nafiya ce ta korewa ce ukhillu shi kuma fi'ili ne mudari'i fa'ilinsa damiri na mai magana damirul mutakallim ukhillu ana bigizlan shi kuma jarun ne da majrur yana ta'alluki da ukhillu ugazilu shi ma fi'ili ne mudari'i fa'ilinsa damiri na mai magana bigizlan jari ne da majrur wato fi mahalli nasbin yana mahallin nasba shine matsayin maf'ulun bihi walau shi kuma harfi sharɗin harafi ne na sharad yana daga cikin adawatu shart amma an shafe jawabinsa hmm? eh saboda ma taƙaddama ya dullu alai to sai fi'ilin da ha shi kuma fi'ilun ne maudin wannan ta'un ɗin ta ta'anisi ce da hat wannunu lil wiqaya nunun kuma ta wiqaya ce ba ta da mahalli al irabi wa ya'ul mutakallimi ita kuma maf'ulun bihi ce usudul gili shi kuma fa'ilun ne na da ha usulu mudafun algili mudafun ilaihi bilgiyali shi kuma jarun ne da majrur yana ta'alluki ga daha to sai baiti na gaba yace hubbu salamati yasni azma sahibihi anil ma'ali wa yugri al mar'a bil kasali ko bil kasali to hubbu salamati wato son zama lafiya mutum shi ya waye gari babu abin da yake so shi dai ko yaushe ya zama salim ba abin da ka damunsa ba abin da zai samunsa na cuta ko damuwa to wannan soyayyat ya ce yasni yana karkatar da azma sahibihi ƙarfin niyyar mai wannan soyayyar wato duk lokacin da kai kawai ya gari kai wai kai kawai dai abin da zai sa ka zauna lafiya shi dai kake so ba ka son barazana ba ka son tashin hankali to wannan abin zai dakushe ma karfin niyya saboda mi ga abu koda kana son ka yi shi tunanin kar matsala ta biyo baya sai ka fasa eh sai ka ce kai gaskiya ni dai hankali da bai kwanta ba yana yi wa abin nan na yi shi kaza na iya biyowa baya e to shi yasa ba a son mutum ya ainihin rataye zuciyarsa da ƙaunar cewa shi koyaushe wai shi zaman lafiya yake so ba ba haka ba ne ya ce anil ma'ali wato zai karkatar da ƙarfin niyyarsa daga barin saduwa da darajoji maɗaukaka sai zan abu ko da mai kyau ne to tunanin wahalar da ke ciki da ƙalubalen da zai fuskanta sai ce shi ya fasa kuma ba wannan ba illa ta biyu wayu guril mar'a kuma za ka ga yana ainihin kuzuzu ta mutum bil kasali da sa mai kasala sai ga abin da ya kamata ya yi ba zai yi ba saboda mi shi abin da yake so bai son ya wahala shi ne zaman lafiya to wannan yana faɗa ne saboda ya tunatar da abokinsa da yake raka shi a cikin wannan tafiya tashi to lafazin alhubbu so wasalama shi kuma kubuta daga abin da kake jin tsoro da ya ce wa yasni shi ko ma'anarsa ma'ana sarafahu zai juyar da shi al'azumu shi kuma a tasmim shi ne dogewa akan abu e, wato tinkarar abin da kawai ka yi niyyar za ka yi azumar sahibihi akwai nuskar da take rubuta hamma sahibi zai ma'ana ɗaya ce e, ƙudurinsa niyyarsa wal ma'ali shi kuma e, wato jam'i ne na na abin nan wal ma'ali shi kuma ma'ali da ya ambata jam'i ne na ma'alatu ma'alatu shine wurin ɗaukaka da idan za a yi masa jam'i sai a ce al-ma'ali wuraren ɗaukaka ko abubuwan da za su sa mutum ya zamo maɗaukaki to wayi guri shi ko ma'anarsa daga akan ce a garahu bil amri ma'ana harrabahu alaihi ya kwadaitar da shi ya zaburar da shi akan wani al'amari shi kuma almar'u muzakkar ne mu'annas ɗinsa mar'atu mar'atun wal kasalu shi kuma nauyin jiki da rashin nishaɗi to mahallin shahid dai wannan yana ishara ne kan cewa ba a son mutum ya zamo shi koyaushe dai abin da kawai yake so dai hubbus salama ta hubbus salama shi dai a dai zauna lafiya bai son kwaramniya bai son wahala to wannan zai sa ya kasa cimma gurace-guracensa da dama to hubbus salama mubtada ne hubbu ɗin nan mubtada ne kuma mudafun assalamati mudafun ilaihi yasni shi kuma fi'ilun ne mudari'un fa'iluhu damirul mubtada fa'ilinsa damirin da ke koma zuwa ga mubtada ai eh eh damirin da zai koma ga hubbu azma hmm? shine maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun sahibi mudafun ilaihi hidin nan shi ma mudafun ilaihi ne anil ma'ali jarun ne da majrur jarun da majrur yana ta'alluki ga yasni yuguri shi ma fi'ilun ne mudari'un fa'iluhu damirul mubtada hawa yau damirin da ke koma zuwa ga mubtada tunda adafi ne aka yi wawun din na wawul atafi ce da ya ce wa yuguri wa yuguri yana kuzuzuta yana kwadaitar da meye shi son zama lafiya almar'a shine maf'ulun bihi mansubun bil kasali eh ko bil kasali wato da ainihin kasala shi kuma jarun ne da majruri yana ta'alluki ga yuguri to sai baiti na uku fa in janahta ilaihi fattakhiz nafaqa في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي yace to amma ta yiwu wannan magana tawa ka ƙi yadda da ita ka ce a kai dai kai dai zama lafiya shi ka zaba so da haka duk abin da ka tunkara in ka fahimci akwai matsala kai ba za ka yi shi ba sai ce to shikenan fa in janahta idan har ka yanke shawarar cewa za ka karkata ilaihi zuwa ga son zama lafiya to fattakhiz nafaqan ka je ka riƙe wani kwazazzabin rami fil ardi cikin ƙasa wanda zaka je ka ɓoye amma muddin zaka yi rayuwa cikin mutane akwai salama to yace to saboda haka ka nemi nafaqan rami wuri inda adda ɗan rami haka wani ɗan kogo cikin ƙasa sai ka je ka ɓoye inda ba ka ganin kowa kowa bai ganin ka to shi kenan wai ita hanya wadda ake iya ganin cewa in ka bi ta to za ka zauna lafiya in ko wannan bai samu ba ausun laman ko ka nemi wasu matakalai kamar tsani filijawe wanda za ka tattaka zuwa sararin samaniya fa'atazili sai ka ƙaurace ma al'umma gaje can kalabi duk wanda ya yi ba sauki yan rame za ka samu ka samu kogo cikin ƙasa ka ɓoye to in kuma a'a duniyar ƙasa za ka bari ka yi ta sama to shi kenan amma in dai za ka zauna cikin al'umma to magana ka zauna lafiya ba ta taso ba ba zai taɓa yiwa ba to da ya ce janahata akan ce janaha ilaihi junuhan ka ka'ada ai mala ya karkata daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala wa in janahu lissalmi a gani janahu ai malu to nafaƙan an nafaƙo shi kuma asalinsa ma'anarsa sarabun fil'ar shine hadarin shaidan wannan kawarwalniya da kake gani saman titi wadda za ka yi tsammanin in ka hango ta kamar ruwa ne to sai ka zo sai ka ga ashe ba ruwa ba ne to asalin ta fi bayyana ko saman titi ɗin inda da ɗan rafe-rafe to asali shi ake nufi amma kuma duk wani wuri wanda yake rame ko loko ne a cikin ƙasa to ana ba shi lafazin annafaku bi fathil fa' kakkawa fa'un sukunin kakka ce nafqun to ma'anan na iya canzawa shi yasa aka kira munafunci da annifaq ai daga annafaqu ne saboda suna ɓoye kafirci sai su fito da musulunci to asali duk abin da ake ɓoyewa wanda ba a fili ba shi ake kira da annafaqu shi yasa akan ce na faƙa fulani wani ya yi munafunci mana ya ɓoye gaskiyar abin da a cikin zuciyarsa yawuwa to shi ne sullaman shi kuma a sullamu asalinsa alatu su'udi ila a'ala shi ne duk wani abu da za a taka a sama kamar tsani haka ko matakala filjawi shi kuma ma'ana aljawu shi kuma ma bainas sama'i wal ard asali shi ake kira da aljawu eh kai ba ƙasa hake ba kai ba sama hake ba to wannan tazara ita ake kira da aljawu fa'tazili aka ce itazala ay infarada anhum itazalan nasa infarada anhum wato ya keɓance daga barin mutane al'uzulatu shine alinfiradu wa mufaraqatul jama'a eh wanda ya rabu da jama'a ya koma gefe ya labe ana ana kiransa da eh mu'tazilun mm ai itazalan nasa ya kaurace ma mutane mm ka gani daga nan ne aka sa musu mu'tazilawa saboda asali shi mai aqidat yayi yana karatu a makarantar malaminsa alhassan albasari to sai ya yi tambaya to sai malami ya ba shi amsar da bata yi mai ba tsakanin kan mutumin da ya aikata babban laifi misali bai tuba bayan mutu to sai ya tambaya shi me matsayinsa sai malam ya ce mai to wannan ƙarƙashin mashiyar Allah za a bar shi Allah ya gara ma ya gafarta mai Allah ya gara ma ya mai azaba to shi ba haka ya so a bashi amsa ba sai ya ce ba wannan matsayinsa ba shi akwai wani matsayi da za a bashi shi ne manzilun baina manzilatain shi ba za a ce mai kafiri ba za a ce mai musulmi ba a nan duniya kenan mutum kamar ya sha giya ko ya yi sata to su a wurinsu ba ka ce mai musulmi ba ka ce mai kafiri amma in yan mutu to kuma zai haɗe da kafirai to wannan shine aqidan mu'tazila to daga nan kawai sai ya kaurace wa makarantar malamin nasa to shi yasa sai aka kira su da al-mu'tazila waɗanda suka yi riko da ra'ayi irin nasa akan ce da shi wasil kace a sosai ma a samun mota zalanci kwarai ku akwai su ko kaduna akwai su suna nan Hmm? Hmm. To in faɗin nan tana iya zamowa isti'inafiya inna sai ya zamo harfu sharɗin in kai in harfu sharɗin jazimun li fi'ilaini janaha shi kuma fi'ilun ne fi'ilun ne madin shi ne fi'ilu sharɗi wa damirul mukhatabi fa'iluhu taɗin nan ilaihi jarun ne da majrur yana ta'alluki ga janaha to fa'un ɗin nan rabitatun ce lil jawabi da ya ce fattakhiz ko fattakhiz rabitatun ce lil jawabi saboda kamata ya kawo fi'ilun mudari'un shi ya ƙa'ida yauwa idan aka kawo fi'ili na sharaɗi to jawabinsa kamata ya zamo yauwa fi'ilun mudari'un to in ba a samu fi'ilun mudari'un ba aka samu fi'ilu amrin kama a nan ko jimla ismiya to akan ɗaure ta da fa'u wannan ita ce ƙa'ida واتخذ فعل أمر فاعله ضمير المخاطب نفقا مفعول به في الأرض متعلق جار ومجرور ينا تألق إيغا اتخذ أو سلما أو حرف عطف نه ده معنى و ko kuma da ma'anar dai zaɓi ma'ana ko ka zaɓi wancan ko ka zaɓi wannan sullaman ko shi ma fi mahalli nasbin ne hawa yau ga fi'ilin ittakhiz ai fattakhiz sullaman fil jawi jarun da majrur ko yana ta'alluki ga mi ittakhiz fa'tazili fa'tazili asalinsa fa'tazil ne amma saboda kafiya ko kuma na'am saboda kafiya sai aka aka harra kalamun fi'lu amrin ma'tufun ala ittakhiz yawwa kenan fadin nan fa'ul atafi ce littaqib ma'ana nan take to kai kokari ka kaurace ma al'umma wa fa'iluhu damirul mukhatab to sai baiti na gaba ودع جمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل سيتشتو آه idan ya zan kai hubbu salama shi ka sama gaba kai baka son damuwa da tashin hankali ya ce to wada aka kyale gimarar ula ko tsanance-tsanancen al'amurra na darajoji maɗaukaka, to kai tabbatunsu, lilmuƙudimina ga ‘yan gabade-gabade, wayanda su duk abin da sun ka tunkara to ba za su dawo baya ba, ba matsorata ba ne, su dai kawai su samu biyan bukata, ba hubbu salamati a gabansu ba. To ka kyale su su su je su tunkari al'amuransu masu tsanani na ainihin wato darajoji maɗaukaka saboda ga tsarin rayuwa duk wani abu wanda za ka ga na daraja ne to za ka ga akwai wahala kamin a same shi ba haka kawai yake zuwa ba eh kamin ka zamo babba cikin wani al'amari na daraja har yanzu ana nuna ka a yatsa to sai ka wuce wasu gadodi na wahalhalu da tsangwama karatu ne kuɗi ne koma me shugabanci ne so to in har zan kai hubbu salamata a cikin ranka ko ba haka ba to ka ka cire ma zuciyarka son ka zama wani babba a harkar mukami ko a harkar ilimi ko a harkar tsara dukiya ko ba ka ba sai ka kyale waɗanda su su sun riga sun shirya duk wani ƙalubale da za su fuskanta a harkar karatu za su jure masa inda za su samu ilimin to insha Allahu wannan ba zai hana musu wato neman karatu to shine yake magana anan da kyale su ala rukubi har su su hau wa'annan tsanance tsanancen na samun daraja waƙata ne kai kuma ka wadatu ko bilbalali da ɗan abin da ka samu na daraja ɗan kaɗan min hunna daga cikin wa'ancan darajojin eh amma magana ka samu rabo mai tsoka a ba naka ba ne ko ba haka ba gwargwadon wahala ka gwargwadon ladarka tijinsa wani mawaƙi ke cewa la ta sabil majda tamran an ta'akiluhu lan tudrikal majda hatta tal'aqa sabara yace kar kai tsammanin wato daraja ko babban mukami wai da bino ne wanda kawai zaka sa ga baki ka tauni cikin sauki yace to daraja ba haka take ba daukaka ba haka take ba sai ce ba za ka samu hawa ga babban mataki ba a kowane irin fanni yace har sai ka ɗanɗani guna shanu sai ka tsotse ta yace sai ka tsotse ta wannan ruwan nata sai ka sha su ana sai ka yi mai sai ka wahala to haka al'amari yake to wannan duka yana gaya ma abokin tafiya shine saboda a ya ainihin kwantan masa da hankalinsa kuma ya cire masa fargaba a cikin zuciyarsa saboda akwai yiwuwar in sun zo wannan kabila su fuskanci abubuwa masu wahala yawwa to amma dai tun da dai akwai abin da suke so a wurin to shine yake nuna masa ai hakuri dama rayuwar duniya haka take in kana neman wani abu kana son ka zan wani abu ka samu cimma bukatar ka to sai ka haɗu da abubuwa daban-daban to da fi'ilun fi'ilun fi'ilu amrin ne ma'anarsa uturuk fa'ilinsa damiri ne mustatiri taqdiruhu anta gimara bi kasril gaini shi kuma jam'o gamratin jam'i ne in za a yi mufuradi sai a ce gamratu to me ma na gamratu shine ashiddatu abu mai tsanani to an ce algimaru kama ashada'id abubuwa masu tsanani al'ula shi kuma wato ma'anarsa asharafu war rufi'a daraja maɗaukakiya to shi ne wasu kuma sun ce a algimaru jam'o gamrin ne ma'anarsa alma'ul kasir ruwa masu yawa don muna da algamru muna da algimru muna da algumru kowane ma'anarsa daban amma kawai wasali ne ya bambanta wancan bi fathil gaini wannan bi kasril gaini wannan bi dhammil gaini to idan an ce algamru shine ruwa masu yawa in kawa gainin fata in ka ce algimru shi kuma ma'anarsa kamar hasada ko kullaci akan ce bihi gimrun fi kalbi akwai hasada da abin nan a cikin zuciyarsa ya ce algummu shi kuma ma'anarsa wawa dolo to shi yasa can kuturub ya ce algamru ma'un gazura walgimru hikidun sitira walgumru zu jahalin sara fihi walam yujarrabi to haka ya tara su sai ya waƙe su ya ce algamru ma'un gazora ruwa masu yawa haka su ake kira da algamu walgimru shi kuma hikidun sutura shi kuma algimru shi ne kullaci ko hasada da aka ɓoye a cikin zuciya amma walgumru zu jalin sara shine ma'abuci wauta da jahilci shi a gumru bidon milgai ne bai yi wala bai jarrabi wanda shi bai jarraba al'amurra ba baya da wayo baya da wayo lilmuku to al'ula mudafun ilaihi lilmuqdi mina bi kasri dal eh kuma ma'anarsa shine daga aqadama ne alal amr ma'ana da khala fihi bi jur'atin ya shiga cikin al'amari tare da jarunta wa sur'a da gaggawa wa qatani ko shi kuma daga iqtana'a ne ma'anarsa qani'a akan ce qani'a akan ce qana'a hmm? yawwa ma'ana ka wadatu ko ka haƙura bilbalali albalalu asalinsa shine kamar sanyin ruwa haka 'yan kaɗan shi yasa ake kiran yayyafi na ruwa albalal asabahu balalu sama yayyafi ya same shi ma'ana wai ka haƙura da ɗan ‘yan daraja kaɗan da za ka samu inda ya zan cewa kai hubbu salamatu shine kasa a ranka ba ka son wahala kai dai komai bantas kake son ka ɗauke shi kawai kai abin da kake so ɗai ka fara karatu yau gobe a ce ma allama ko ba haka ba ko ina an ka taɓo kawai wace yaɗe kake to kaga ai wannan eh manyan mutane ma daga cikin bayan allah ba su samu haka ba dole sai ka ɗan yi wani abu eh amma ba mamaki Allah zai yi maka baiwa ya maka fatahi sai ya bubbuɗe maka ƙofofin sai abubuwa su zo ma da sauƙi abin da za a karanta shekaru kai cikin ƙanƙanin lokaci sai Allah shi ma buɗi sai ka ga cewa ka ka fahimce shi to ana samun irin wannan to amma kawai mutum ya waye gari ya zama allama cikin ƙanƙanin lokaci bai haɗu da wasu abubuwa ba to wannan ba zai yi ba dole sai ya wahala ko da ba a jarrabe shi gefen karatun ba wajen fahimta da wahalarsa to sai kaga sai a jarrabe shi da wasu abubuwa ko talauci ko a jarrabe da wasu abubuwa misali abokansa da makamantan haka nan ko a jarrabe da rashin lafiya to ko bai dai yiwa ɗaya a barka haka nan eh kowa da irin na shi kuma komai an bashi gefen karatun yake da problem to Allah ya samu dace eh nan zamu kwana insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh